bayan haka yana daga cikin abin da ya zo ba mu sabo a wannan anguwa a wannan masallaci yawan sace-sace kwanakin baya makwabci na ba shi na wajen haihuwa hannu-hannu ga Allah ko ta haihu da kanta ko a fasa ta wani ɗan banza ya zo ya shiga gidan shi ya kwashi kayan ce tafi da su sati da ya wuce muna cikin darasi a wannan masallaci wani wanda Allah ya kwashi mu albarka yaro ya zo da keke nashi daga nesa sunisi ya aje keken shi don yin saurayi karatu wani lalatacce ya zo ya ja keken da ya tafi da shi sati da ya wuce kwanakin baya aka yi bako kusan masallacin nan ya zo ya sa wayar shi don ta ɗauki wuta wani ya zo ya fidda wannan waya ya tafi nita sata ba talauci ba ne sata mutuwar zuciya ce sata lalacewa ce ba mai sata sai wanda zuciya ce ta mutu ɗan banza mara amana wanda bai san ciwon kanci ba shi ke zuwa ya rinka bibiyan mutane zai iya wata yana zama guri yana la'akari da ni ake yi lokacin da kuka rankana ya zo ya kwashe duk abin da ke gare ku kwanakin baya ana ramma gidanci aka shiga aka fasa gidanci aka wawwatsar da kayan shi aka ɗiba abin da ake so hiyan banza ne Allah ke ziraftar ku da su a abuwa suna ganin shigarku suna ganin fitarku tiyarka da bakin mutum bai iya tashi ya kwato makan cikin cintanci ana iya tattaruwa a kai kara wani lokaci an san rumfa inda suke zanna cikin wannan barayi sai a shiru ana kallo in ma satan yayi ana ganin shi ba wanda zai ce dan ne wai dan kan ya zo maka to zo mana a yi shuru ana kallon su nawa ne me ke gare su me suka iya mu da kanmu mu ke yin tattalin barayi abin hannun ka annabi cewa yayi kaɗan aka ce ba da ka kamata in ya yaƙe ka annabtuwa ya kashe in ya kashe ka kai ɗan aljanna ne in ka kashe shi shi ɗan mutane in mutane suna samun irin haka ta kaka za su zuwa su yi guruf suna da rumba an san rumba a anguwa an san me suke suna nan suna kallon mutane in ka ita an sani wani ɗan banza ya bi yana bi ga anguwa in ya ga mota a je ya je gaya masu in ya ga wani abu a je a je a gaya masu mun sani sun sani sannan ba za a iya zuwa a yi masu wuri tsaye ba ba za a iya zuwa in wani ya aje su aje a ce mashi ya koro waɗannan mutane ba hukuma tana gani suna aika-aika in ma aka kama su aka kai su kwana ne sai ka yafi ya kamata musan ciwon kanmu duk abin da kaga ya samu ɗan uwanka to wata rana gare ka zai in aka haɗa kai an san yadda za a yi su in ba a iya bi hukuma ta bi su ba ana iya a tara samari su rinka faran anguwa a rinka biyan su duk wanda aka samu kafin a kai shi can ya ji a jikin shi za ku ga kun bar gado su a wurin amma ku kyale yan iska suna shiga gidajen mutane suna ɗiba kayan su suna tsoratar da biyan mutane suna abin da suka gada fararin mutane ɗan fararin mutane barawo lalataccen mutum ne kaskantaccen mutum ne mataccen zuciya gare shi ke sa ka saka matalauci ba don haka addinin musulunci ya mai da shi banza a rayuwa barawo banza ne ba komi ba a nan duniya Allah baka wajen sarki ya tsine mashi albarka annabi ya ce Allah ya tsine mashi zai zo ya saki kwai kadai a yanke hannun shi ba zan yi sata a lokacin da yake wannan satan yana da imani annabi ya ce ka yi sata gida dubu ya fiye maka ka zo ka yi sata gidan makwabcinka gaban shi banza ne in ya sace rubar dinar shari'a musulunci za ta a yanke hannun wani ya mamaki ya ce wannan hannun wanda in aka zo wani ya fidda maka shi da ta'adda ya zo ya sare ka ya fidda hannunka hamsu mi'at dinara ba a biya diya ta wannan hannun to amma in hannun ɓarawo ne rubar dinar kaji ɗari biyar ɗaya daga cikin biyar ɗin a raba shi hudu in ya ɗauka hannun shi ya zama banza su a yanke shi wani mawaƙi ya yi mamaki ta ƙaƙa hannun wanda ake ba da diyar shi da dinari ɗari biyar in ya yi sata sai a zo a yanke shi saboda rubar dinar ɗaya na hudu na dinari guda daga cikin dinari ɗari biyar ɗin da yake bai fahimci shari'a ba sai malamin shari'a ya mai da mashi hankali inda abin da shari'a ke nufi ya ce rizul amana ta amana daraja ta amana ita ta sa hannu ya zama yana da tsada in ka zo bai ji bai gani ba ka cire shi a wannan lokacin sai ka biya dinari ɗari biyar wa alkhasaha abin da ya daita hannun banza shine kaskanci na ha'inci kaskanci na ha'inci barawo na ha'inci kaskantacce ne in ba haka ba kana ganin kafi waɗanda suke cikin rana suna ɗaukan nauyi kafi su wayo waɗanda ke wahala su hau sama su sabko suna ɗauka suna wahala kafin su wayo ne waɗanda ke shiga cikin haɗari daban-daban don su samu halal wanda za su ci kafin su wayo ne ba ka yi su wayo ba sun yi ka hankali sun yi ka tunani bambanci shi ne suna da zuciya bambanci shi ne suna da imani bambanci shi ne sun san ƙimar kansu kai kuma ba ka da zuciya ba ka da mutunci ba ka san ƙimar kanka ba da haka azabar da ɓarawo zai haɗe da ita a nan duniya shi ne Allah ya ce ne mashi albarka an zare mashi ima hukumarsa shi ne a yanke hannun shi in ya je lahira azaba wanda za ka mashi kuma ta dabance annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rana ta yi rashin lafiya yana yi masa sallah aka ga ya jawo daga baya da ya fara sallah yake cewa duk wani abu da ake yi a lahira sai da aka kawo min shi gaba gare ni ya ce da kuka ga na jawo baya ɗin nan wuta ce ta jahannama dai gudun ka harshen da ya taɓa ya ce an gwada mana mutane daban-daban a cikin wutar jahannama ɗin nan har mai sanda lankwasassa shi da ɗan jannan shi ma na gashi wane ne mai sanda nan kwasassa kayan mutane ke saka da sandar shi in ya jawo aka gashi sai ce sandar shi ce ta liƙe ga kayan in ba a gashi ba sai ya ɗauke kayan mutane ya tafi da su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hashi ya gani yana dogare da sandar tashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya gashi yana jan yan ciki shi shi azabar da za a mashi azaba ce ta daban yan cikin shi yake ja kasa saboda yana ɗaukar kayan mutane annabi ya hana nono ka je ka kata na mutane ba tare da sun so ba ya hana dukiyar mutane amma ba ka da aikin kai sai sace-sace sai ɗaukar kayan mutane in za ka ɗaukar kayan nan ka yi sharri babba ka kashe wani ka sami wani ka jima wani waya ta mutum zai aje moto za a zo a aje wani sallah ya zo kai ba wanda kaga ya kamata ka jira sai waɗanda suke bautan Allah to ka sani laifi laifi ne amma in wuri yana da alfarma wannan laifin tana ninka shi laifi laifi ne in lokacin da kai laifin yana da alfarma ana ninka wannan laifin sata a masallaci mutane na bauta ma Allah kai ka zo ka nemi bari ka cuce su in Allah ya tashi abin da zai maka linkin abin da zai abu barayi waya moto wani ya ce mani jikka ashirin ne duk tsadar waya in ka sato moto duk tsadar shi in ka taso santan timil ake baka jikka hamsin wayan nan da kake gani tana ɗauke da kusan zuciya ce ta ɗan adam alaƙoƙi na mutum suna cikin wayan lambobi na mutum suna cikin wayan maslahohi na mutum suna cikin wayan sirri na mutum yana cikin wayan kai dan kana ɗaukakke ka ɗauki wannan wayar ka je ka ba da baka duka shi ka san abin da yake ji cikin zuciyar shi da za ka maido masu wannan waya ko ka ɗari ka ce kana so sai ba ka ka je ka wulakanta ka saboda wulakantacce ne kai a ba ka ɗan kuɗi kaɗan ka yi ma mutum asara ta ababen da Allah ne kaɗai so su wallahi suka je ranar tashin alƙiyama za ka babbar dan ko Allah ya yafe maka laifuka wannan abu da ka ɗauka da mutane wallahi sai ka biya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada yanku ya zo mani yana ɗauke da raƙumi yana kuka kan ya zo noman yana ɗauke da akuya tana kuka in ba ka san ranar tonon asiri ba ita ce ranar tashin akuya ba duk abin da ka sata sai ka zo da shi kana ɗauke da shi wa man yaqulu ya'ti bima qalla yawm al-qiyamah annabi yace taki guda kan mutum ya yarda ya ma wani cin iyaka da shi bai kula ba ka ƙara ci cikin wurinka in aka ɗauki wani taki guda ɗin sai an kai ƙasa ta bakwai sannan a naɗa maka shi ka ɗauko shi ranar tashi kan biya maka rafi yin shi ba wawa ba tsakarai ba mara hankali wanda zai ɗauki abin da ba zai iya sati yana cin kuɗin shi ba sannan ya zo ranar tashin alkiyama laddabai da komai a neme shi da wannan abu in yana da aiki mai kyau wai wai in yana da aiki mai kyau a wannan lokacin ne za a diba aiki wanda ya je ma Allah wanda aka karba sauran ayyuka wanda bai yi daidai ba wanda suka lalace ba ma ya gano su sai aiki wanda Allah ya karba shi za a ɗauka a ba wanda ka ɗauki kayan shi in ayyukan dama kaɗan ne irin waɗannan ayyukan masu ne in kaɗan ne ayyukan wannan ayyuka su ne sai a ɗauko laifukukan wani asu asbab jama'a ya kamata musan ciwon kan irin waɗannan ababen fuskantar su ake yi latijawa na anguwa su kalli waɗanda ke wannan abu a tattaru a kansu in wani mai gida ne ya aje su wurin shi a gaya bashi ana iya kai karar shi wani da shi akwai kawo su yin su ya kawo waɗanda suka damu mutane su tashi su bar wurin mutane su zama suna tsoron su kudin banza a kan me za a ji tsoron ku faɗa wasu ba su iya yi su ce tun ga wani ya yi sadi wasu mutane ba haka suke ba wasu mutane ko kai ko ni ne su kuma hukuma wanda su ake ɗauka a kai ma waɗannan mutane sannan a ba ɗan kuɗi kaɗan sai ka ga kamar abota ke tsakaninsu da ɓarayin ba su kuma su tsoron Allah wata rana gidanka za su wata rana wata ka za su bawa bai kamata ba a ɗaure ma malalata gindi fala ta kona falan a kona za'irar mutum haka musulmi na gare ki ba zan zama ina taimaka ma maƙallata ba hukuma in suka san inda suke a tsananta gare su wanda in aka ce maka bi hanyar da suke zama ma ba za ba in aka kai su a tsananta musu hukunci wanda in aka ce wata rana ka ɗauki abin wani ko kuɗi aka baka ba za ka ɗauka su masu sata kun ji uku ba su yanke hannu yanke hannu shari'a musulunci kenan amma lokacin da aka rinka kai su a daure sai a doka ta bada kuma a ceto su dan haka ba za a bar sata ba a abada amma a yanke mai hannu ga raɗaɗi ga raɗa hannun shi ga alama malami ne ya zo yana bada karatu an jarabci malamin da yake mai hannu saboda rashin lafiya wani da ya kalle shi ba kawai ya ce ka ilimin ka yana burge ni amma hannun ka yana sa da cikin shakka hannu na dama ake yankewa ya ce ilimin ka gaya masha Allah kana faɗan ababe na Allah amma hannunka yana sa ni shakka yanke hannu akwai kasawa akwai tsanani amma in ba a tsananta ba mutane ba su gyaru ba kasa ne ya zajiru wa man yaku haziman falyaqsu ahyanan ala dirham jari'a musulunci wani lokaci tana tsanantawa tsanantawa da ita ke gyara mutane ya yi tsanani don su tsawatu duk mutum bai yi da gaske to zai tsawata ma wanda yake tausaya ga wadanni da don haka sai an tashi tsaye natijawan anguwa su tashi tsaye a tashi a je inda aka san mutanen nan na wannan abu in bai gida ne kawo su cikin hilin shi a je a gaya mashi ya janye su ko bai janye ba kai kare shi la darara wala biha ba ka cutar da mutane da wasu wanda za su zuwa su zama alloba ga mutane sannan hukuma su tashi da abin da ya kamata su tashi da shi Allah madaukakin sarki zai tambayi kowa akan matsayi wanda ya bashi ka yi abin da aka ce ka yi ko baka yi ba tsaro da amno da mutane ga hannunku yake don haka ku bar mutanen da ba su kai su kawo ba su zama suna tsoratar da al'umma to wannan haƙinci ne rishin tashi da aiki ne yadda ya kamata Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare iyalan ya tsare mu gidajen ya tsare mu arzikin ya kare mu gaba daya daga sharrin waɗannan mutane farki amma duk wanda ya yarda ya zo masallacin nan ya yi sata ko wani wuri a kama shi to a wannan lokacin kafin a kai shi wurin da za a kai shi sai ya ɗauki darasi قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله